الله الرحمن الرحيم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكافر لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى أولئك المتقين على آله وتقبله والجلال العظيم يا أمة الشهيد ولله بهذا المعدل والتعرفين بنظرة الكافرين بالظهر رب اشرح لي صدري واغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأحسن مقاما محمودا الذي وأكثر إنك لا تؤمن بالآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin abin da aka karanta mu Qurayshawa duk abin da ya kamata a bari na aya an gwada mana amma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kan ja'u min rabba'i ma fihi mutajar abin da tsawatarwa take ga mai hankali ɗaya akwai hankali a ɗauku in an ji ko an gani ko an aikata to ja'u ya zo wa ƙwarshe mai rabba'i na labarai ila abar ila da kuma labarin hajar da al'ummari albuta da zai da tsaron mai sai mata manzanni ko fama da a hikimar wani hikima ce ba ni gafin mai kai wa matuƙa ta mata cikakka to ma turin da zo amma gargarin ma turin ai ma ta ko ba ta amfani jama'ar zirin gargari almuntiruna masu yin gargadi idan nunin na fiye idan masu mutane ba su imani da su ba wani tarkuhun su da biyu kamar turin ne to ba ta ba da samun komi don da abin ya yi abin sai a jiya kuma in an jiya ko ka aiwatar to an yi abin ba ta amfane su ba ba ta wanda an misali da jure da wanda يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتولى أن يرفض الجوع كبارها حيث لا ينفع النذر ثم جاء البيع أمثالي فأعلن بقوله أرجلته فأكل يوم يدعو الداعي ranar da mai kira zai kira mu isra'ilu shi ne malaka isra'ilu ila shekin zuwa wani abu na kure da mutane ba su wani abu ai ila shekin ta kira wani hudu kuma abin da za ka kiyama shi da fito da tsarin yin wani misali shi ne cewa kowa ya so a yi san duk aikin da mutum ya kuma sun balaga har kawo zuwa mutuwa wato a yi san Allah ce ɗan adam bai so wani abu خشعن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وشاء أرضاهم يعني كلا أن أنا أرضاهم ثاني أرضاهم جنات وشيلة إلى وشاء ذات أرضاك أين ينسى ذاك ويكنت يرجون ذاك الكبير ذاك القرورة كأنهم جراد كيكا شمالين المنتشر والوقوان لا يبنون إذا لم يكن يقول قرورة ba su san aina ya samu ina za su kowa ya gita na gabas ya yi yamma na yamma ya yi gabas na kudu ya yi arewa na arewa ya kudu kowa yana tare da kowa kowa kuma kudu wata yana iya kai ne min alhaji saboda tsoro مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير mu'mina za ku yi kawai ai mutsari da sama ko za a iya da zuwa mai wannan kira al'ummar zafi da wani shi ne malaka zafi ne ya ƙulu kafiruna a wannan lokaci alkafiruna masu kafirce da Allah ya ƙulu da wace hawa wannan yawon rana ce a tsirin mai wuya alfa'ar alkafiruna mai wuya al'adar da masu kafirce da Allah كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا
قريشاوة متعين النبي وسلم على الله عليه الصلاة والسلام فكسر موضنا فسلم تباوى على أهل النور وقالوا لقد ذلك الشيء والخزاني دعانا زكاتوا دعونا دعين دعونا شكا يلا كيرا سواء الله سبحانه وتعالى ويقول المجنون أجنون ما تشيره وانت جرع كل قاسس أي تعاون كل قاسس بقدر الزاجي والذي ظلمه ولا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قد أعلم كيف الله سبحانه وتعالى بأني مجنون يقول يا أبدي إيه أقول يوم كل مراد يكا ني مجنون أنا جاي فاتفر كبار هو بيني كفر وجانا ولمت أنا جاي فانصرني كفرتين يا أبدي وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر فقلنا الله أن الزمك مولو بين السرع جماع الدروع مرحمل من قرارة أي منفك في سبابة ما يدروع دروع شديد مرمشياء وقدرنا الأرض عمودا فالتقى الماء على أمر قد قدر وبالتالي الأرض أنا الزمك مولك أعلون إلى نوع الأرض هكذا بإن المرمى ليس هكذا أمولك tambuko tana kuma da ruwa kan ta kalma sai ruwa ta samu sai ta kalma a yi ruwan gudu da hannu ma ku sama da ruwan sama wa an da ruwan kasa ala amurin da ga wani al'amarin karfafa da ba an yi ba aka da zai ta wa sai a zai tun azar kullum ma da ruwan yau sanar da bari da abin da ba kuma ruwa ne sama da ya sama mu'azzarin sai an kaddar cewa ba a wannan ruwa kuma auren ne mai zurfin da ga ana ruwa ko neman ruwa to yana da ma'auni malakin da aka fita da wannan ruwan ya sauko ne da wannan ruwa kuma ko neman ko duk inda ka ga ya taso akwai malakin da ke auna mizanin wannan iska yana da ma'auni shi malakin ya san da shi ya sa abin da shi da na ruwa kuma ya sa ne da shi da yanka to sai mun tuba da kyau tuba da nuna ruwa tuba da abin nuna tuba ruwa tuba da Allah ya yi da ni ya bayi arziki amma da farko ya wa kyau da ruwa a shi ana shi ɗaya san ma'aurata an janye san malaki a wani kawai Allah ke ruwa fito ba kan da na amurin malaki ba umarni malaki ba ووجه السماء والأرض أبا أمور الشروة التنصر الدنيا من الله هروا تشكرون تشكروا يقول هكذا يقول هكذا أي أريد أن أريد أن أريد أن أريد وجه هذه الأعلى أن يكون أن ما هو كل شيء باطل ويكون بدون إذن الملائكة الرئيسية من يوم أن الملائكة تطلع sannan ya aka ji ruwa cewa gidajen da aka yi suka ɗauko ruwa ba a ɗauko ruwa suke da ruwan ba wata Allah ya fitar da gidajen suka kawo Allah ke zuwa ruwan ya tare ta su a wannan lokacin da za a ruwan ba wai da wasu ruwa ya ɗauko ruwan ba amma shi Allah yana tare ta wannan ruwan ta da bibi da jattawa saboda a fashe mace ba wai wannan ne ka zuwa kai ka kuma sannan ya yi zama ko kawo a kai ka kuma a a haƙi ya yi zai kun ka kawo sai ana kawo wa daidai yadda ake bukata ma'ana daidai yawan jirgin ne daidai yawan inda ake kuma a kai ruwa to daidai ruwan da Allah ya kawo ta shi wa annabi ya zuba
ونميناه على ذات ألوان ودسر وعلى الله من تقول يوم النبي عليه السلام على ذات الوالد بترتيب ولا أبو شوف الكل أنا أقول لك ذات الله يجري ولا الكل والكل يقول شيء أي مكان وكل ذلك ما أنا كذا وكذا تجري تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري ولا يجري ولا تجري بأعيننا بكل أمر أي مرء منا أما لا أنا ولا أنا لا كذا تأخذ ولا مطلع بكل جند وكل ولا تحرمية kuna kai da taro kuna karo kuna kama to shi dai jirgin yana kai da ruwa ba tare da cikin kulawa ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ya gudana ga nan ruwa a wasu zata zuwa wanda jiri jaza'an kawai fatawa a jaza'an an intisara saboda kallawa nunan kare kudura ga kafiran da sun kare cewa wanda aka kare cewa wani wasu yanzu a nan ruwa a wasu zata
ولقد تركنا آية فهل من مدكر وأنت لها آية إذا كنت جيجين يا سلوى تركناها منبتة مويا أي أبقيناها هذه الإلتة وأن جيجي منبتة آية بنتنا سلوى فهل من مدكر شوي غالب وأسرار بجيجين أن يبنون آية شتاء سبحانه وتعالى إيمان بالله
فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان أبان أتنبي مكان النبي نوح عليه الصلاة والسلام lokacin da ruwan sama ya shigo ruwan ƙasa ya shigo da can kamin zuwan ruwan a sai abin ruwa a yau salatu wasalamu yana buga katako da wannan katako sai kayan suka shiga masa a nuhu ya kuma kayan da aka yi yana suna danke irgiri da abin ruwa a yau salatu wasalamu sai aka shiga ko kai nuhu shi jirgin ruwa a jirgi yana gudu cikin ruwa kar mu ga na ka jirgi da sako yaushe ruwan za su kawo wani za su ɗauki wani jirgi naka bai yake mahimmanci ba to bayan lokacin da akwai wata mata mai sanda a gidan mai ta ta ce mata duk lokacin da ruwa kuka ma kurkuru ruwa a cikin wani sanda taki to ki ba ni labari lokacin a lokacin zuwan ruwan tsufa da yayi to sai aka ba ni labarin kira annabi Nuhu yau sanda ta ɗauro da ruwa ya ga ruwan shi duk wanda aka halaka shi ya maza kawo kare kimta a shiga cikin jirgin ruwa to har aka yi lokaci ya yi komi da kowa duk abin da Allah ka yi ya tsira a wani lokaci to na shi wani jirgin na al'umma a wasu zafi da وكان سر القرآن ألا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكان كان أبرامي لوكشن da ruwan tsufa da annabi Nuhu ya zo mutane yayi ya azaba take santa wanda wuri gargadin da annabi Nuhu yayi ya ya gargadin ya wakana an ya kawo mawqa'a lalle azaba ta akure inda ya ce kuma gargadin ya akure daidai inda ya ce amma wa'azin bai yi amfani ba walƙalin sauran ƙurana shi yana ƙurani ya zama mun sauƙaƙe shi da zikin don haka cewa aika hannun mutuwar alkur'ani ne don haka cewa wani ya ana mutuwar alkur'ani ta wato zuwa a soya ba hannun wata kirin cewa mutane ba a zuwa a soya da zubi yawan alkur'ani da tsare-tsare ne kajin alkur'ani ba wata wata kana cewa yin alkur'ani ba duk nuna ga mutane an sauya cewa ko sai sun ma'ana yin alkur'ani ba to ba a wa zuwa ga alkur'ani da Allah sai
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كما قالوا آل واسل قريتا نبيهم أنه سوء النبي عليه الصلاة والسلام فكيف كان عذابي يا عذاب أساسك وكان ونذري قرقئنا من أيوة أنه يا يوم كان أيوة كان يا أرض موقعهم ديرون ديراتي
إنا أرسلنا عليهم مريحا صعقرا في يوم نفس مستمر Allah ce waɗannan mutane na annabi Nuhu alaihi salatu wasalam da suka kare ta shi arzanna alaihim riya sai muka aiko masa riyan iska mai tsananin ƙarni sarsaran mai ƙara aisha da tabar mai tsananin tabarniya fi yau ne a cikin wata rana na hadin ta tsananin aishurin mai tsananin murtamirin madarwani ai da'in shirin mai madarwani tsanani wa mun arba'a shi ne ranar laraba al'aniyar da shari ta ƙarshen wata wanda ita laraba ƙarshen wata ya ɗauke wadda rana mai tsanani ga malamai ma'aurata ɗin ta ba ta malamai misali
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر rasuwar mata ita wannan a iska tana cire mutane annabi nuhu alaihi salatu wassalam saboda kowane mai cikin kowane cikin ku sai ya gina ya shige cikin rami ya gina cikin ƙasa sai ya kawo ya faɗi da ya ji alamar iskan yana fiye sun yarda cewa annabi nuhu a annabi nuhu alaihi salatu wasalam lalle ya zo da iska wanda ya saba da wani aka gani to amma wanda iska ya dan mara sai suna ganin kamar ai za su tsere mana iska ko wata gina rami ya shige shi ke nan da iskan ya zo mai ƙarfin da ya kai dan ya bukata sai iskan tanzurin na tana ƙwalƙwale ke mutane minar hukumar daga ranar alatiya ba wanda an mutum wasu gina kayanku ka annahu a jihar mali sai iskan yana jawo fiye da kasan kurkuren da mai ai usulun halin asalin da mai mun kaɗe wanda ya karu cirewa
فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي يا عذاب تاتو كان وأن موسى من آدم مرضو والقري كذلك وكان أرقى يا أرقم وكان فكيف ذلك
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وكان القرآن لم يمسك القرآن القرآن للذكر ذات هذا الشيء أجانب فهل من مدكر يوم أنت يوم فكان القرآن مكان على شيء كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر kan ana gano da ana ce san adawa na biyu a Allah ya halakar da su su ne san dawa mutane annabi sallallahu kada an so kai mata bin da da masu da gani shine annabi sallallahu fa qalu sai suna ce ma annabi sallallahu a basharar min nawahida dan adam guda taqiqi guda na tawo shi da mu yi mutaba basharar wahida mutum guda kai inna wa ina har in mun bi annabi sallallahu alaihi wasallam labi da wahida wallahi muna cikin ƙasa ai da halin alif samari mun kauce makasani wasu kuma kuma muna cikin taɓo hankali أو نسي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أو عليه الذكر يمشي عليه وحي غيره من بيننا ينا تكالم وشيكاي أوان شيكاي أوان وحي أين ما إليه بعد وحي غيره بل هو shi a nan nuna a yadda a nan tsari a yadda da tsarin kazzarin mai yawan magana da ba gaskiya wace a shirin kun mai girman kai
سيعلمون غدا من الكذاب لشر سيعلمون أنا في أفضل قدر gobe ranar zuwa alƙiyama ko kuma gobe ranar zuwa azama ziyarar da za ta san mai kazzabu wane ne ka haɗin magana da ba gaskiya ba a ashirin mai girman kai shi a nan hudu a nan zuwa zuwa zuwa إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة منجر شمسة أنه نور عليه الصلاة والسلام مرسلها مرسل الناقة نور التابوة مرسلها من الهربة من يكاد وزنهم تابوة لغاية الظروف كما قال روح وين الكلمات فتنة الله الضغط والجرد أي نهاية الله الضغط والجرد an tambaye da annabi Nuhu da annabi Salihu da to ku yi imani da Allah ko kuka ce to an in kana so mu imani ka gwada mana aya sai kuka ce to yace ba to ni kuka bukata so ka ce zuci na wani ka ba ka san shi ce na san to ka zo ka tsaya wuri ne ka roƙi ubangijin ka gaban idon mu ya hinka da sabuwa katanya wannan sabuwar in ta hito gaban akwai ta durƙusa ta yi sabuwa irin ta sannan wannan taguwa ta rinka takawa ƙofar gida gida tana tsayawa mura ta tsallono ta yi haka ta mutum iman da kai a nan rubuta a zaɓar da kun yadda a kuma ce mun yadda to ba da wani to amma da sharɗi mai ashiru sharɗi shi ne in ana ga wannan taguwa ku sa mata ido ku ba ta zan zan ta aya ku ta ana ruwa na wata aya ku ce kun yadda aka kawo ko aka zo da mamarin dutse annabi rubuta annabi sa da zo addu'a sai dutse ya kama naƙuda ya kama nishi ana nan sai wannan wajen dutse sai taɓa ta ƙahon bana hito da ƙahon bana hito suna kallo na dutse na naƙuda yana nishi tafi ta wajen tafi a hito bayan ta gama hitowa wurin da ta hito ga kwancin taure saboda tsayin kusan da cewa abin ba wasu zama wani aka yi bayan taguwa ta tashi ta yi girgiza ta girma ta kurmura ta kurmura nan take kuma sai ta kwanta ta ta hitiya to shi ke nan wannan ɗaya sai tana yawo tare da ita tana tsayawa ƙofar gida gida ana tsatsan nono amma a nan rubuta a samun cewar kurkuman wannan taruwa kuna da rijiya guda yau ku sha ruwa yini guda kun ku gobe ta ku yini guda suka ce kun yadda to aka hali wannan ƙa'ida a kwana ta sai kuka da shi wai a muka tsayawa ta kifiya guda ta hana mu kifa da shan ruwa ranar da muka bukata sai aka samu wani mutum wanda ke a matsayacin da kowa rashin arziki na wannan zamani a shi ne kujar ɗan salam sai yake ku banda da ita wa kamar da Allah ce fata a ɗaya fa da yake ku bani ka ku bani ka ku wani ne ba kuma da ita to sai kuma hanyar da take wucewa akwai wata koma ta wuce sai ya daidai wani tana kawo ya shiga tana kawo ta raba daidai sai hito da kai ne ya wani soke ta da ya soke ta sai shi ne bayan taguwa ya soke wata wannan da ta faɗi sai kuma ya biyo iya da ya biyo sai ta ruga da gudu ta tsere mai ta ta inda da ya kuma ta sani ko sai ta kwanta wani duki ya buɗe ta shige da ta shige sai wani yana da shi to shi ne bayan ta shige cikin wani muhalli to ita wannan taguwar ɗaya karɓa ka hinta a tafiye sai ta yi kuruwa guda uku da ta yi ƙara guda uku a nan zaru ya ba sai ke to me yawa kaya da aka ce taguwa ne an kashe ba ta yi magana da aka ce a ta dai ƙara guda uku sai a zama ta yi wajen to kamar ta mutu ya ku da za su ayyana ku zanna ku ji daɗi cikin duniya ku kwana ku sai kun ka ce mashi a ku muna da wani abuwa a yi waya ya yi ya na kashe wani taguwa sai ce mu zalika wa adam gairu da karo ai wannan alƙawari ne wanda ba shi ba ko sun dace wa kuma hadihi na kafin la ya kuma ala fa zaru ha ta kuma fi arli la wa la ta kuma zurin fa ya rubaku azabun azim kar mu ta wannan taguwa ta ba ta zai har ma kuma Allah ta rubuta azaba mai tsanani to kuka iya so kashe ta shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gari kwana guda furta ta koma hudu kiran rana ta ruwa ta koma sha da rana ta uku ta makarce bayan marece ya ta aka aiko da iska wanda ta tsallin karfi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ta bada labari cewa arsalna alaihim rihan sarsar mu aiko da iska mai kuruwa da sauki mai aho a filin da ta a cikin rana ta tsanani mun tafiya kuma iska madarwani kuma gare ku kaɗai kuma waɗanda kuka yi laifi gare ku ɗaya abu da tsara Allah subhanahu wa ta'ala ce ba kai ku gane abani ya azabtar wasa take ma'ana azabtar wasa auku daidai wani guri ya gargadi na yake ilayen gargadi na ma ya auku daidai illa shi ita azabar ta yi nata aiki gargadin abai na shi aiki musamman amfani da gargadin da aka rubuta Thank you.
ونبئهم أن الماء إثمة بينهم كل شرب مقتضى أم أنا أقول وتعالى شزام أيكو تعفوا جمعت عن الآلاء والنبوكم ومتنا أن يسامي معيكو تعفوا كما يبقى نعمة تقنعوا تنمر جنجر تعفوا يوم تنمر تجرى الله فارتكب تركوبها يا أمان لك أبو سالي وانت تترك يحكم ونبيه كمان الأمان أن الماء هو كان يرسو تتمكن مقصور وآل بشر بينهم فكان السور والمتعبوا لهم يوم ولها يوم سنة لانا ولا يتبطل لانا كل شرك كل شر لانا مصيب كثوني موت لهم يهدون صاحبهم مشيد على كل عمل شيئا لا فنادوا أنا لهم صاحبهم فتعاطى فأقر تنفك له تشي wannan dan uwa na ku shi ne ku za ka samu sana da ku ku kira ku mito to waya za mu tabuwa ku za ta hana mushaka sai ku kira sai ku dan uwa ku za da shi ku za ne ku za da ne kike mu wannan tabuwa fata a dai sai ne ni ani ko na afsar ku fa akara ai ka tsara kike ta فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي لوكاشن da irka yawon mutane annabi salo alaihi salatu wasalam da kururuwa da yin sabar su bayan an yi sabar su a sun lado su a nan jiyoyin mata to ya azaba ta ta auko da yau wani wuri da ga madina ai waji'un ya auko warki a wurin da dace inna arsalna alaihim sayhatan واحدة فكانوا كهشيم المنتظر إلا أنه على شموع أيضا سنة القارة وأيضا من القريب وقال لنا شيل كلوة ورد ملاك البيت عليه الصلاة والسلام فكانوا تأخذ المكان شيل كما كرماني البول غير ورد سعون كاروا ai ka faru ka shi ne sun zo ka bakar mami alladin da kada wanda ma wanda ya kwanta kasa ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ya مدكر kan ya tsaro da wannan yawan tsawon alƙur'ani ƙur'ani da zikir zan haɗa cewa fa halin yin wadda ke yalla ba mutane da ya kamata su wa'atu
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم هاتفا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Allah ce kamar wannan mutane annabi ne ma'ana mutane kamar wannan kamar da kun kai manta duk da rage daga lokacin da Allah ne ina Allah alaihi ta'ala sun ba na aiko da hadirin iska mai tsakaita aikar ne da kake zuwa suna bayar tsakuwa illa ala ne sai da iyalan gidan annabi lutu lutu wanda samu shi Allah lutu shi da iyalan mata نجيناهم من سير الحوت فار وأسرع الظهور نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة سير الظهور أنه نوم أنه نوم بقيامه بقيامه وداره نعمة نعمة شميتنا لقريب سراش بيوات إيمان كذلك أي ظهور سير الظهور أنه نوم عليه الصلاة والسلام لأن هذا النبي وكذلك ما شكر من بلادك أن أولى إيمان وهو مشير إيمانه ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وكمان لما قرشتنا أنه لا يرجع إلى كون دقمه أي أعرف لا كان وهم يأكل كان وغي أن القرآن وتعالى يمتاز الكون تطرق الأمام فتمارو تلك جاهلة بنت دونك الجريم
ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر الآن لوقتين هو القضاء التابع كون النبي سوف أيكم ملائكم هو سبحانه أنه نوح عليه الصلاة والسلام يوم الكرطة لأكبانه جاء توكد عذابا وأنه متهيئ فجاء سنجر وقصر أن الإبراهيم كان يبدو أن النوح فشيل على كبار الأبائي لوقتين يوم أنه هو ولن باقيه dama sai suka zo ta ita mata annabi nuhu suna cikin mutane asada masu kusa da wuta dama al'adar ta idan an yi baki sai ta kunna wuta da wuta ta san na ya san zama sai su gane cewa annabi nuhu ya yi baki to shi daga yawan bakin sai sun ta saba don yawan bakin na da kuma ba ɗan adam ba da ta kunna irin wannan wuta game da wuta da irin baki sun tsawo mun ma'anarta in kuka zo ku kare waɗannan mutane ba su su haka banza da ku to sai wannan abin mutane da tsaya mutane da tsaro shi ne aka gaba da ban da ƙarra wa nuhu kun ne yi bakin annabi nuhu an laifini ga baki ne ai da an yi hajiyar bainan wa bainar ƙauri suka ce ko annabi nuhu na am a wannan nan har alal adamina ba mun tsawace ka ba mun mutane so ka kawo baki ka bar da su ba wakar su سيمشي الوضع سوا وأن البلاء هؤلاء بناتي إذا أول يكون في القرآن أول دو نجد دائرة أو الكرة إيانا كبوك أو نبا شنك من الله سبحانه وتعالى سوى من باقي فكتي النبي الروح وقال سبحانه كان ينوما هذا يوبني باقي نعلم على القرآن على أيكم مفتاح مثل الوقت شهادة الأخواني أما يقول لك بوضع منهم شنك من الله سبحانه وتعالى sai kuka sa hannuwa kuka sha hukokin ku sai hukokin kuka share gaba ɗaya ba idanu ba kunnuwa ba baki sai hanci kaɗai ka shiga to wanda lokaci aka makaranta da ku aka kare ku kamin zuwa azabar ta yi kaza a shi ne ala kuma da wata ala kuma na bani ala ke faɗa mauna arewa faɗa mauna arewa ala kuma muka share arewa idanu a kuka kuma ba makani kafin zuwan azabar za ta raba magana mutanen gari gaba ɗaya ta zuku azabi ko ɗanɗani azaba ta wani zuri daga gari na
ولقد سبهم بكرة عذاب مستقر waɗan da ba mu zurta azabun azaba mun ta irin tabbatata daɗin maganar na tun da nan duniya har zuwa kiyama tabba har ta yau takko a faɗuku azabi ko ɗanɗani azabin azaba ta عذابي ونذر waɗanne alama ta wani zuri waɗanne gargaɗi na ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر المدكر وقد يسر القرآن على حقيقة يسر من صوت القرآن القرآن لذكر ظاهر الشيوى فهل المدكر yadda ko akwai mai tuna mai tunawa da ba a fiye ɗaukar ƙur'ani abin kiyayewa ne abin sarrafa ne ولقد جاء آيات فرعون النذر وقد جاء آل فرعون النذر gargadi jere da juna da mu'ajizoji da ayoyi jere da juna ja آل فرعون sun zo mutane a mutane kare fir'auna
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ أبيض مقتدر كذبوا بآياتنا sun karama dukkan ayoyin da muka saukar guda tara a cikin abu da ta fara na a sakamakon mutunci ga ayoyin da muka saukar masu sai muka kama su har abinin ilin dan ɓatarwa ya yi aika wani mai ƙarin shi ne Allah muku da zai mai tsarin iko la ya mutu da rushen wanda wani bai gaji da shi أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم أنا أربعة وتعالى يا قريش يا قريش أكفاركم masu hukuncin ku masu kare cewa daga cikin ku hayrun su ne suka fi ƙarfi ko ko su ne suka fi kafirci ko ko su suka fi azzaminu laiku daga waɗancan mutane da mun ka halakar amsa waɗancan su adawa da mutsa da da adam kura sauzawa da adawa to su suka fi ƙarfi su suka fi kangara su ne suka ce ma su ne suka ce ma Allah mana shaddin na kuwa wane ne ya yi mu ayi duk duniya kun kuma Allah da kan magana ko wani ga wani Allah da an ka ce tsoraci dan ƙasa Allah sai kuka ce an abun mamaki shin duk duniya wai tsanani ƙarfi mu an gwada mu ce wani ba mun sannu ba za a kawo mu da mamaki na zuwa azaba to abinda muka fara wai irin azaba ce ta ɗan adam za ta zama saboda zuciya ta riga ba mu haka imani ciki to shi ne Allah ce a tambaye ku shin kamilan koyon shawara ilin wani nuna biyu ko kuma da shekaru da sauranmu sun suka yi ta'addanci ko mu kamilan sarudawa da adawa an sa waɗancan su suka yi to waɗancan su kayanci da ta'addanci Allah ce mun gama da su balle ku ɗan kusa. Abubuwan baratu ko wajen kangara da muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da wasu mota ke nuna azaba daga azaba kullu wanda aka rubuta a cikin kamar farko am yaquluna nahnu jami'un muntasir abubuwa ko ko ko fara ko shi kare ko da kuna ba an ta cewa nahnu jami'un baki ɗayan mu muntasir mu ne za mu nasara ko ko muntasir za mu hannu za a kan gaba da azaba ta Allah سيهزم الجمع ويولون الدبر فانظر الجمع taron kurta ba a karya ku yuzar ba a karya ku wani wani da zubur ku juyo ku ba da baya da gudu ku gudu ku a karya ku bare da zai yakin badar wani kai da kuma zai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam qala umar sai umar yace nazara hadhihi ayatu wannan aya ta da Allah ce a sai mun zamu jawu wa ruwan nuna zuwa wannan aya ta ka wa ma a alifu anaha ban san ma'anar wannan aya ba حتى يوم بدر الزين لا يوم بدر الصبر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقع يفقع سيدنا مبارك صلى الله عليه وسلم مبارك أبشر يقول كيف سيدنا كان جوانا آل سوى سوى الجو وولو من الجنوب ذا كريم إن شاء الله من بعد ميتاوا كمود النور سيدنا كريم فلانا يوم بدر فأعلمت أنه معنى ذلك سيدنا أشياء شيء معنى شيء وعلى الله يليه sai mu zama jam'u wannan taro na tattarke kariyar wani za a karya su ranar yakin badar wani wani nuna duwar kuma ku juwa da wuri ku ba da baya wanda suka rage ba kashe ba
بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأمر بل الساعة بل كيف بل الساعة تاشا قيامة موعدهم إذا أمر الأول تبدو الأبار نجم وتبقى أبارة والساعة تاشا قيامة أدنى in ce mai musibar tawa a babban yadda yake mai girma musiba ga yau wa amara kuma yake mai tsaci
إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين كافرين ما سوى ذلك ما سوى ذلك مكافرتي في ضلال كنا cikin halaka wasu ƙwai da wuta mai ruruwa ko ko wasu ƙwai da taɓuwar hankali tana ba da kotu mana sai an koma na narin mutu irin jamin tautar da ko kuma su kare ta ruwa hankali kamar can ba aka fassara shi cewa inna inna idan lafi da larin wasu wata kuma ya mishi an ta ruwa hankali wannan kuma su kare masa iyo kuma ku fa'ida
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر اليوم لا يبقى في قبول أباد وشيء لا يبقى يتحب من ذا أجاب من نار الشمولة على وجوههم ذهبتوشي في الآية لا القيامة والقادر من ذا أجاب ذوقوا فكلمة فكلمة أباد تتقول وتتقرا
إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا من جعل كل شيء جرأة بالآدم خلقناه من نقامها الشيء بالقدر عند قبلشي أي بالقدر عند قبلشي وما أمرنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا الأمر يقول شيء دول أمر نريد وجه وجوده مستعمل شمال الزربة إلا مرة واحدة فاشر مرة ولا معنى روح ولا روح ولا ولا كلام من البصر يبدأ بذكر كرامية كفر أتأكين دولة أو أسرع فوق المهي الجودة شيء كم وتكون شيء كم وتكون duk abin da Allah ya yi zan ce kun zama shi ne sauran abu ya zama kuma dai dai bukata ba a yi ba ƙari.
ولقد أهلكنا أشياءهم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياءكم حقيقة أنا شبه أهلكت أشياءكم أي جمعكم أشباهكم ما كل ما لكم في الكروس كن كافر يشركوا كل شيء فهل من متقين يلا بعد وأكثر القرآن وأدين الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء دكا أو فعلوه في أجل مكتوب في الزبر يلا نيو مشاكل الترينا الهرة المشي على تلال كاتبين
وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير دكا أو وكبير دبابا فولا موطين الأنياتا فولا كما فولا من فولا كما تلال كاتبين مكتوب المبتدا ابو المبتدا في كتب اشياء تعالى في اللون المرفوض الى في اللون المرفوض
إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين ما تقولون الله ما تجاه دروك الله ما تقولون من الله في جنات مكتبت أشياء جدا من الجنة مطاقين ومكيب سئت الجنة وقوني أكي هيجي أكي ينكر قوة aikin da za ka yi shi zai zama matsayin giri aikin ka ɗaya shi zai zama matsayin giri da da shirya shirya ita kuma da zai ne ke ƙasa a zama zama to shi ne gine za a ba kowa to shi ne Allah ce ba ta tina za a ba kowa gonaki ya danganta yagin da ka ansa in ka yaki na ƙwarin mai yawa a ma gini mai yawa in ka aiki ɗan kaɗan a ma aiki ɗan kaɗan wani harin kuma akwai ƙorami an shata fi maƙarar sirkin في مقعد سرق عند مليك مقتدر في مقعد سرق أشم بجري نظرة وجد سرق نجسيا أي مجلسة إن تبت شهوري عند مليك وين سرقي مملكي مقتدر من قدر إيكو إلا مكتبي لكاكري أن الجنة إلا ما كان موضوع على في لما تذكر الجنة دقورانيما أشير الجنة a cikin mazauni na gaskiya wurin basala ta shi ne allah ya kusa gudun mai yawan iko wannan shi can sama aljanna ita aljanna dai kala buce akwai aljanna jin daɗi akwai aljanna ta wata aljanna malaman tasawu shi ne bagiren zama na gaskiya inda malikin wurin basala ta kusa gudun mai yawan iko wannan shi ne mazanni na Allah ya mutane Allah tuwa da wata ala. Wannan ita aljanna firgina da a cikin aljanna. Ita wannan ma'ar firgin gida ne na aljanna amma a cikin aljanna. Mutanen Allah suna can wancan mazanni da ba wai zama hurun ilmi a wurin munajatu da Allah tuwa da wata ala kadai. shi ma kana cikin magani na gaskiya inda ba cikin wani sarki mai iko mu'tadil mai yawan iko a rahman shine sarki mai rahama
صدق الله العظيم
Ya ba ta mara da ne da hukuncin mai wa wala
zaman duk da ake da wani waɗannan mazaunai ana tafiye ne ga al'umma da biya da dokoki na sallah saboda ba za ka so kuma da cewa ma ne da mutum ma ne da mutum al'adar shi ne na wannan masarar alƙawarin da bambanta da kafirai shi ne sallah don haka duk mutum da yake wadatar sallah to sai ba da addini ba da jawo da mutu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala
za mu tuna da don Allah da ya kira da maza da matan da suke kallon fina-finan bata tare da kuma karance-karance da suke kan bata nan da ba su tunce ta ba a shirya musulunci.
sai wannan abubuwa kuma in kun ya ja ya jira waɗannan garce-garce da da kowa ya kace da illa dai da sun an cimma lokacin da sai ne roƙon Allah Allah ya wuce to da inda mutum yake yana da wani ita wani da su abu da gida maka da mu ba auta a kula ma ta don haka tabbacin da kama a biyo ba ta kuwa zanta za ka illa dai a cikin roƙon Allah kada ka zo ka ɗan mugu a zai zai canza ma rayuwar ɗiyarka ko kuma rayuwar iyalanka na kallon abubuwan da za su ba a cikin wani kwanci da shahararri za mu mafi yin haka da duk wani ala kuma da wata ala gwani.
Za mu tuna da don Allah da ya tafiya da jan kunne a kan mazajen da in za su yi gidajen su ba su yin sallama tare da fadakarwa a kan sallama da iyali da an da ya sallama.
ai wannan abubuwa yin haka mai dace ne sallama sunan ta annabawa sunan ta min hakun sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala har Allah ta ko kuma ya cewa duk mutumin da ya fara muku magana kan sallama kan kuma mai da amsa don haka yin sallama wajibi ce a yin sallama sunna ce amsa ma wajibi ce don haka masu wani da sallama kan yin sallama addu'a ce an fara ne na ƙwarai da kuma Allah ta ko kuma ya shiga gida yana sallama ga iyali hadisi na idan baya ta zama na gare ka ƙarfi yare ne yabon tabbana ina kwana baya maka zai mutu ba ba ba bacci ba ba amma ko yanzu a ƙarin mu an ɗauka in baya ta a zai kai ba ta da suke da cewa ina kwana wanda na shi an tunda a ce da an tunda kai ka zo ka kai ka ka alif ka je ka ka gaya ko ka ta tunda ina ya kuma kuma tsara to amma kuma ba ƙara ta ta shida sai dai kai ku duba a zo ka shira ina kwana in ba a shira ina kwana kuma ainihin za ka kar a tura sunna da ƙaryarsa amma idan al'ada ku zama adatul barbi kan sunnati al'ada da yi ta zama kamar sunna da kun ba illa ba ne yin haka a yi shi ɗauki zuwa a zana rana da mafiya.
za mu zama da ni ne da na bata mutane da sun da tsala ya karfe bakwai rai hakanan Allah ya wani da tsala ya karfe bakwai ba sabon ruwa na yi wanka ba za mu zama da ya hukunci a mamina to Allah ta ya yi mafi ya yi mafi mafi na laya.
ma da matan na sha ruwa na biya ni ce nake na zai tafiya a kuwa wajen gwagwa na sai ya ce mai kada in sake in fita gidan da dun da nora ko kuma kira kada ne wata rana sai mahaifiyata ta kwanta rashin lafiya a asibiti to sai mahaifin shi ya ce in shirya in je in ga mota domin malam sai na tafi za mu ta mala ya hukuncin wannan lamari ya ke da aure na an yi wannan hukunci sai in an buga mai waya a faɗa da shi matar ka za ta yi ganin bayan yarda amma in ta mutu da sai ta yace in kika ta ba ta aure ba in wata ta mutu ya ba ko ba ma ta ne don shi kuɗin da shi da cewa la ya yi shan ce to ce da wawa idan shi ya ce shan shi ke nan kai ne kake kun kwanta ba ta ka kai ta ba da irin yankawa ba ta aure ta to don haka wannan kama sai ta ita ita ba ta kwanta ta kira mai ta ina ita to kuma aure da kare a yi zama ba su shari'a ba da haka da kalmar ba su yana kalmar da zai ke da waɗanda da hoton na rabuwa da matan hoton ba saboda kuma da su zai ba ba haɗa ma da su zai ba to kun ko sun san su kanta aure da su sai an yi tare da yan uku shi ke shi a tsakani to kuma zai zama a yi zama ba su ba a kan ba su shari'a ba da haka ba su da waɗanda shari'a su san shari'in da za su sa iyalan su saboda gudun fata ba su haɗa duk mutumin da yake in kin kai da ba sai aure ya kama Allah ya kira to ko da yana nan da ne ita ta ba ta da ba to aure ta kai auren to da mun ta ka ba ba ci bai da hurin cewa da zai yi mishan mutum ba mutum da muke magana ba da jiya in dai ba shi ne adili da shi ne maballafin kai ne to ba ba da zai ba da umarni ta bi a umarnin kudin yana nan da shi don haka dokar za ta an samu wani wani za ta an fata ba wani ba shi ne ba.
Za mu kuma menene ake kira da hudu?
Sannan kuma matsalar da ke ke yawa idan uban ya ce da ni ya ba shi idan ba ta ne ba kuma in ɗan ya dawo zai ce mata ta ta mu wula ya ce kuma ce ta. Ka kuma ka kuma wata matsala ce da zama kanta. Don haka wajen uwayen akan samu tsutsar kai mun ya ce cikin ba da cikin shiga ba sai auren kuma ya ce da nura ta ga da kyan hanyar ni ba ki ne ita kuma ta bi matsalar ta akwai ta ce a wannan doka ba ta ta ba kai ko ka dawo ta zo ta ya ce ai ma ta ta ta yana da na ba da wasu tafiya don haka ta ka mace ta to ka ga kuma dole ta ce wata sai ba ta ka ta ba don haka wasu da wani abuwa da su san kiran kalmar za ta ba ga yaro aure ba a yi wasa ne da za an kuka hukuka duk an da abu kaza ba ne auren ba ne auren duk sun da mace wahala da ya dawo da da'awar sai karshe an yi abu da nama kuma ta biyo baya akwai ba a ce kuma ta biyo baya ana wata ba akwai yara bayan yara ne da bashi.
Za mu kuma da ya ake kira hudu. Da hudu.
abin da ake kira hulɗi tsakanin miji da mata idan mata tsakanin miji da mata an samu saɓanin fahimta tana ne ba ta kalla yake bai mace sarkin tana ba su fansa to wannan fansa abin da ta ɗauka ta ba shi ake kira hulɗi in ya amsa ko ni ya ne to ta kira ta fata sannan walhul da kafin tsara kafin ne shi sani na hulɗi an yi miji bai mallakar dawo wata dawo da mata ne misali wani da am kamar ta kamar ta ga lafiya sarkin sarrafa to yanzu ne zan ba da yadda ki shiga ɗaki ki ɗauko wani abu da kika gara ɗaki ki ɗaure kama sai ku ce to sai ku shiga ɗaki ki ɗauko da sai ko shi ke sai ku ruka hannuwa ta tana ba sai ce a jin da ba ko ko ya yi ta an sai ya yi sai ce ba hannu ya ta hannu ta buɗe hannu ba ko sai ki ya ta fara wannan farko ya wace to duk da su ba da komai da wannan wanda da ba aure ya dawo to kai da mu wal hulqu karkatu dar karfi shi hudi take ne wanda miji da mallaka da Allah ya fada ya ko ya kira a sai ba da su kari kuma ba Allah ya ce a a dinga rike da ai wajen aure ta ne ya duwa yanzu ko zan ba su wanda a ya gaggata ai ba a wasu saboda an rota ka ga ruwan sun yanzu Allah ya bar su a ƙi da suna da motoci ko da motoci to na haka yanzu ba ga ruwan sun da sai a abin da ka gara ma da shata ita kai da kai da shi ake kira ko ba lalle abin da ka ba kai ba amma za mu da abin da kuma an yi wata ba ta wata ko wani abin da kuma ya rubuta ni dai ina bakin ji a ce wani shi an mutu na sai ya ce mata kina mayan mai da gona da ya bani kusa kwarfi ta da yin rufe mayan mai da gona ta yi matsayin fanta da ya fi yi lantar matsayin da su take kare aka mayar da gona aka mafi don haka idan an yi hulki da abin da an gaba ya iyali idan ka da aka yabu ta samu kuɗi ta ba za ta yanka tana ganin kai ba ta yanka kamar mijin ta ba kawai ta yi kuɗi to kana in ka ji da ya ga dubu goma kana shafi kai da dubu sai ta ba kamar yana mu ɗari biyar ba ina ba masu ce a cikin da kai da kai da in ko yanzu a an kai wata kafin da naira dubu ɗari biyu wurin yawan aure tsakanin da ya da zama su sai kuma yanzu yanzu kun kwana biyu tana ɗan barba da kai kashe naira dubu kashe naira dubu a dubu wasu za ta baka kashe kaya shi ne dubu wasu za ta in ce naira dubu goma za ta baka kashe kaya da ta duk abin da ake yi da kai da kai da to ɗaya ne mutu ya ta baka za mu zama da waɗanda abubuwa ne shari'a musulunci ta yadda su rufe wasu.
abin da ya tabbata mafi yanzu abin da kan yadda mata ta yi wuce ta cewa rufi an bayan wanda na yadda ai saboda zaman gurin a yadda ko da kuma wata rufi wata kan wata kan shi ta ce don ka je a cikin jikarka shi an hudu ya yi yau ya yi to kin ka mai ka yau ke ba ko tun da ya shi ke nan gaba
Kamar ma da ko ina iya da fitar da kan da kai tun rana ashirin da biyar da watan Ramadan sannan gabar ta malam waɗanda irin kalolin abinci ne ya kamata ya shigar sannan suwa ya kamata in ba bayan ni kai na san nawa suwa ya kamata in ba sannan idan na yi kama da bi kai na suwa ya kamata in yi kama.
a ita da kai da kai to ba ka shi ya kashi ba kuma
kalolin abinci yana iya fitar da kamar yana iya fitar da zarkace da kai tun ashirin da biyar da watan Ramadan.
malamai sun yi nizama wasu ce ana iya yi a kan shirin da biyar da wata wasu ka ce shirin da bakwai wasu mutu ka ce a'a ana iya kenan jami'i a yi tun da kasa don shi tare kan amfana za a wuce abudu guda ne zai yi mu ba ka yi tun zakka amma idan ka yi tun da hankali na Allah ka bayar in ba kai lana ba to ka yi a zakka misali ta yi ta shirin da biyar da wata shirin da shirya ko da wata da Allah shi yanka shi ke nan to ta yi alaƙa ba haka da tsada amma dai ba da mutum ya tsada ai ta tabaka ranar shirin da mu ranar shirin da tara ko a kafin kamar da jami'i shi malamin suka yi tsada ta da kai da kai amma da ita tsada ga an da mutum ya zama ba saboda yayi gari da kowa ka murna a koyin wa shi ma koyin wa
Gabar ta malam sannan waɗanda kawai a cikin mutum nau'i waɗanda kalolin abinci ya kamata a yi.
abin da duk aka ci a rayu shi ake bawa matsayin zakar da kai Gabar ta malam suwa ya kamata a ba.
Allah wakan Allah tuwa matsara wa cikin nama sarkar su da rayu sai kodin sun guda takwas su ne Allah tuwa wa ta'ala ya ce a ba ma'ana dai miskini shi an kashe a ba da kai da kai kuma ana ala a kalli miskinan nan an riga an ba ma'ana wanda da malaki abincin da zai na riba wasu da ya kola sun ya malaki kuke yau mai aure mai suna ne talaka wanda da malaki abin da ya yi zaɓi shi ya tafiya talaka
Suwa ya kamata ya yi kama bayan ya yi kama da kai.
wanda ta matakulu wanda ke ɗaukar nauyi ne shi ke biya ma da kai da kai duk wanda yake ciyarwa amma ciyarwa ta wajibi ba ciyarwa ta tabarruki ba wanda ke ciyarwa ta wajibi ɗanka matarka mahaifanka wanda kuma ciyar da suke wajibi da yanka sai ciyarwa ta tabarruki kana leburin ko a majalai wanda ke zama da shirka kace ku ka ɗauki nauyi ta mutu da kai da kai ba ta sun ba wanda kuma shi ke ciyarwa ciyarwa ta tabarruki ta ganin zama ta yanki
Allah ya saka da kai. Ya shi kara ma lafiya. Ah, Naira ashirin ana neman Allah zai ka farma biyu lafiya. Allah zai ka farma lafiya. Allah zai ka farma lafiya. Allah ma amir al-Qur'an. Allah ya shaddo na gari gaba al-Qur'an al-Qur'an. Manoma makiyaya yan kasuwa na wani gari Allah ya shaddo al'amuran ku gaba al-Qur'an al-Qur'an. Alam ka shara da ijaza. Alam ka shara da ijaza a da mulkan mulkan mu bukatar su dauke su a wurin Allah Allah ya biya mana. alam nan da rana da izana da da masu aikowar sarkoki a kan bukatocin da daban Allah biya. Bukaranta ayatul kursi matsalolin ke damu al'umma Allah ya yi muna. Na ɗaya na kan kyautar uku Allah ba mu da mura da albarka. ألم نشرح العبادة المقع المقلة المقلة مكرت الزامة مكرت الأجيرة الله يحفظك وكثرته الله يشفعك برسولنا أبراهيم وأسلمون جاء على بعض المقلة ألم نشرح العبادة صلت إلى الله بمرض لا لا يا الله لا يا كانت قلوب الله مستهدية إلى علم الله جامع كانت أن يدرك وسائل Amin.
domin namun ko jikin lahadiyya da ina ke roƙa su kare Allah ya mu samu na mai yadda wa da su
Allah ka ba mu da ayyukan da ba da Amin.
Amen.
Amin.
Allah ka biya bukatun da an ruga don Allah ka an ruga da ba da yana da yana da da muka amana da da wa ba da fara da amin ya rabbal alamin ba da salatu fati
اللهم انا نسالك بان يا الله وانها اذا كانت وفي ملكها بارك وفي سلامك يا سلام ولذلك اهلك يا سحار ولذلك سمعتك يا كرم ولا ابنك يا عزيز ولا ابنك يا عزيز ولا ابنك يا عزيز ولا ابنك يا عزيز ولا سلامك يا سلام وانت انت تعلم ذلك كل هم وجوم معرجه لا تسلك لا تسلك لا تسلك لا تسلك يا من اهل كل شيء امام وعلى كل شيء قدر اللهم انا نشكرك ما لا مرضيك اللهم انا نشكرك ما لا مرضيك اللهم فرج انا فرج امتنا محمد اللهم فرج انا فرج امتنا محمد وان البقاء من ابوابك مبروك سيدك تبارك كثير ويا انت البقاء من قبائلك كثير متواجد اللهم اجيبهم مالك مشترك كان شاهد مسرع ابي وسلام الرحمن كريم وحي قيوم النور اللهم انا نبارك اللهم ببارك اللهم ببارك لا تنسى زوجك بارك الله حكمك قلب يا تبارك انت كل اسم لك سميته من البدع او انزلته من كتابك او علمته على كتابك او استعملته من كتابك عندك انت لأهل القران العظيم الذي حضورنا ولا اعمالنا ولا همومنا وهمومنا يا من امرك بين الرجال النور الا وامرك اذا انت هو التقوى المتقون يا من كبار متعب البلاغ وكبار متعب السؤال ولا حول ولا قوه الا بك يا من هو الارض يا ابدي يا ابدي يا تهدي يا بني يا من هو الحي الذي مسلم يا جمال فاتك اللهم اغفر لمرضنا محمد اللهم ارحم مرضنا محمد اللهم اغفر مرضنا محمد اللهم اغفر الاسلام والمسلمين واغفر الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ووالاهم سبحان بك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin